ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya da yabo ta hanyar jinjina da sauran sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ba mu iko muke ribantan daman da muka sama Allah shi kare sare mana fahimta da kuma aiki da abin da ya dace da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yini na juma'a sha bakwai ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da bakwai ga watan ogas shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai suna hidayatul mustafid a inda yau in allah da za mu tashi a ba a faslin fi a kamin listi aza wal basmala wannan kuma shine darasi na biyu in Allah yarda a jiya mun ji bayani akan abin da ya shafi hakikanin ma'anan ma'anan tajwidi lugatan wastilahan ko sannan kuma mun ji wani hali ne ko yanayi ne idan ka kai ka kai matuka a cikin wannan fanni din sannan kuma mun ji hukuncin ilimi na tajwidi irin wannan da muke karantawa cewa fardu kifaya ne sannan kuma mun ji cewa aiki da shi watan ɗabbaka ka'idojin tajwidi yayin karatun alkur'ani wannan fardu ainin ne kowane dole sai ya aikata wajibi ne akan kowane musulmi mace ne ko namiji mai ilimi ne ko mara ilimi dole sai ka karanta shi da tajwidinsa a yanzu kuma za mu tashi ne faslin fi ahkamin listi aza wal basmala fasali akan hukunce-hukuncen da ke da alaka da alisti aza da kuma basmala insha Allah. To, dangane da abin da ya shafi alisti'aza ma'anansa neman tsari, karmar alisti'aza ina ganin ba sai mun koma mun tasirifi ba, saboda lokacin namu ko? To, malaman kira sun laliba sun ga Allah sun ta'ala ya yi umarni da a nemi tsari yayin fara karatun Alkur'ani, ma'ana a nemi tsari na Allah subhanahu ta'ala da kashe da kansa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idza qara'atil qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shedan abin nisantarwa daga rahmar Allah subhanahu wataala Allah ka kare mu daga bin tabarkin shedan to sai suka laliba galibi malaman kira'a ina son zama magana ne a takaice da akwai matsala khilafiyya akan lafazin isti'aza wanda yake akai takace na ce to zan yi magana ne a takaice wanda ke nima kaina har yanzu ina nan ina neman littafi sosai wanda yake magana akan isti'aza din ga kuma abin da yake ya zo cikin nassi sosai na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam amma idan Allah ya taimake muka samu to muna fatan Allah da za a samu bayani insha Allah ta'ala to malaman sai suka duba wani lafazi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko yayi amma a wajen qira'a wajen karatun Qur'ani to sai ya zama sun samu wasu hadisai guda biyu duka daga Abdullah bin Mas'udin idan ba na manta ba zai karanta alqur'ani gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'udhu billahi samil alim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi a ya bin umma abdin ka ce ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma hadisan guda biyu duka da'ifai ne to in ko wajen hukuncin shari'a ne hadisi da'ifi ana ije shi ne sai a dauki hadisi sahihi wannan shine tantaccen magana insha Allah ta'ala to daga nan kuma malaman sai suka yi ta neman lafazi wanda yake annabi ya ayyanantar wajen karatun alkur'ani wannan ina mana magana ne akan kudama watan malamai can da can idan ka dubi littattafai waɗanda aka rubuta su akan kira'at za ka ga galibi duk sun tafi akan cewan a'udhu billahi minash shaitanir rajim me za a yi to waɗansu kuma daga cikin kudama suna ganin babi ne na fage ne na istihadi tunda annabi a samu cece in za a yi karatun alkur'ani ga irin lafazin da za a yi ba ko makamancin wannan ba to fage ne na istihadi don haka suka yi ta kakkawo lafazin isti'aza da dama wani ma ya kawo cewa zaka ce ne a'udhu billahi al-qawi min shaitanil ghawi wani kuma zaka ce ne a'udhu billahi al-azim shikenan ibn jazari ya tace irin waɗannan alfaz na isti'aza da malamai suka kakkawo kudama can wajen lafuza wajen talatin da wani abu ko kuma kusan talatin duka da sauransu to amma dai shi ma dai ibn jazari kusan abin da ya tafi a kai shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim na kokarin dan dan kuma na littafin ku amma ban Allah bai bani ku amma zan fito da ita kowa ya ga annashur fi qira'atil ashr abin da shi ma ya nuna kenan imamu shatibi shi ma abin da shi ma ya nuna kenan yake cewa fala ta'd minha basikan wa mudallila idza ma qara'ata ad-dahra takra'u fasta'iz jiharan min ash-shaytani billahi musjala yake cewa idan zaka yi karatun alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan abin nisantarwa da rahmar Allah sai mene baiti na biyu in za ka yi istiazan to ka ije duk waɗanda malamai suka kawo ka yi wanda ya dace da lafazin ayan suratul ma'ida ne a suratul nahl ko shine alama a tafin nahal yusran halin zantewar lafazin isti'azan suna da sauki ma'ana a'udhu billahi min shaitanir rajim yana da sauki amma wa in tazid tanzihan li rabbika idan har ka kara lafazin na tsarkakewa ga ubangiji falasta mujahala ba za a ce kai jahili bane to wani sai suna kallon shi babi ne na ijtihadi wani suna kallon shi kuma khilaf ne wanda yake a matsala ce khilafiyya to malamai muhdathun da suka zo daga baya suka bibi irin abin da magabata suka yi ga kuma lafazin da suka nuna hatta imamu dani shi kan shi ya tafi akan cewa za a isti'azan a'udhu billahi minash shaitani jim za a ce har ma ya nuna malamai sun yi ittifaki akai ko da yake ibn jazari ya mai tambihi akan cewa da'awan ijtima'i akan a'udhu billahi minash shaitani rajim wannan ba shi domin ya samu lafuza da dama waɗanda malamai suka ka kawo duk ya kawo su a cikin ibn juzri ya kawo su a cikin annashir mukaddima ta annashir fil qira'atil ash to wasu malamai da suka zo yanzu su kuma su suke fahimtar in ba na manta ba akwai hadisi na Abu Dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai karatu zai salla a cikin nafilan dare ko qiyamul layli sai ya karanta a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi to sai waɗansu malamai waɗanda suka zo daga baya daga cikin malaman kira'a suka ce to wannan lafazin shi ne fi inganta shi za a ɗauka a yi Allahu alam idan ka sami sharhin shatibiya ta karibul ma'ani za ga su ma sun ɗan kawo wannan bayani cewa a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzi wa nafsi wa nafsi shine kamata a yi za ka samu kuma cikin alwafi in ba na mata ba insha Allah ta'ala da dai sauran littafan kira'at musamman da aka rubuta su daga baya waɗanda suka tattabo matsala da ya shafi wannan isiyaza din insha Allah sun tala ta kai abin da zan iya mana bayani kenan amma idan mun samu waɗansu bayanai wanda yake akwai bukatan a zo a yi daura akai kuma kamancin wani insha Allah ta'ala za mu yi in Allah da Allah shi ya sari mana to yanzu ni ne na koma gida sai na ce in na koma zan dauki alkur'ani in karanta shikenan sai na budo alkur'ani zai zanto kuma farkon sura kaga za ka mene isti'aza za kuma kai basmala ko to kana da fuskoki nawa ne shine malamin abu raima ko yake ce mana idza atal qari'u bil isti'aza lafazin al isti'aza hamzatu waslin ne al isti'aza khata'u lugawi sai dai al isti'aza idza atal qari'u idan mai karatun alkur'ani yazo bil isti'aza wajen fadan isti'aza wal basmala da farkon da basmala a farkon sura was sura da kuma sura ma'ana farkon sura fa kamo jan fiha shin akwai fuskoki nawa ne anan amsa shine fiha arba'atu auju akwai fuskoki guda hudu qat'ul jami idan ka zo zaka karanta lafazin isti'aza daban sannan kuma sai basmala daban sai ka dauki farkon sura daban kamar haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan ka tafi kai wannan lafazin zaka yi ko kuma a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafi sai ka numfasa bismillahir rahmanir rahim sai ka numfasa sannan sai ka ɗauki wal asr ka ci gaba da karatunka wa wasul basmala bi sura fakat da kuma sadar da basmala da sura kawai idan ka zo za ka yi isti'aza sai ka tsaya ka numfasa abinka da kanan kuma sai ka haɗa karken basmala da farkon sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim haqq misali wasu isti'aza bil basmala fakat sai kishinsa sadar da karken basmala a isti'aza da kuma basmala kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والكلام يوم يسترونكو سيكما أكس نفركو وصل الجميع سادة سودكا to yan uwa nan abin da ya fi dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine qatul jami na farko din nan kai isti'aza sai ka tsaya kai numfasa abinka sai kuma kai basmala ka tsaya ka numfasa abinka sannan kuma sai ka dauki farkon sura ba domin komai ba saboda an tambayi matan manzo sallallahu alaihi wa sallam na jin ummu sallama ce ko ko kuma wace ce dai ɗaya daga cikin matayensa kan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bayani yana karantawa ne yana tsayawa ne a karken aya yana tsayawa ne a karken aya a nan ne ma nan Sheikh Nasiruddin Albani cikin sifatu salatun nabi yake tambihi ga malaman kira'a cewa yana mamaki wajen irin waɗannan ahkam din sai ka ji ana wasu jami kaza kaza kaza da makamancin wannan bacin ga abin da sunna ta zo da shi kenan sunna abin da ta zo da shi shine duk lokacin da kai kai karken aya in numfashinka ya kai ka tsaya kawai ka numfasa abinka sannan sai ka ɗauki abin da ke gaba ka ci gaba sawan a farkon sura ne ko ko a cikin sura ne Allah bai saukar maka da alkurani don ka sha wahala ba yanzu dai duk wanda ya ɗauki fatiha tun daga farko haƙar ke don Allah zai kai ne cikin jin daɗi ko ko cikin kunci insha Allah ta'ala cikin kunci to kaga shi kenan Allah bai saukar maka da alkurani don ka zama cikin kunci ko wahala ko makamancin wannan ba ma anzalna alaikal qur'ana ba burgewa bane ka ga limamin wai ya ɗauki fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har sai ya kai wal zalim masallaci dauka amin ka ji har ana kai wannan liman yana ya burge ni wallahi sosai wallahi da dama suna wasu suna ɗauka burgewa ne ba burgewa bane burgewa shine karanta aya dai sai ka numfasa na'am ai za mu zo a cikin littafin nan insha Allah ta'ala za mu zo za mu zo insha Allah ta'ala jazakumullah khaira za mu zo da izinin Allah Allah ka sa mu dace mun fahimci wannan ko Allahu alam to lokacin da ka kammala sura za ka shiga cikin wata sura daban nan ma akwai fuskoki guda hudu waɗanda malaman suka fitar da shi ko su kansu malaman suna bayani alwajihul muqaddam a hukunci wanda za a fara gabatarwa nan shine katul jami mu samu littafin ar-risalatul gharra ar-risalatul gharra samun littafin anan zai wahala gaskiya sai dai a download a fitar da shi ar-risalatul gharra risala ce wacce take bayani akan irin waɗannan hakamun za a nuna maka ga wajehi wanda ke shine mafi kafi sannan sai mabi da shi sai mabi da shi sai mabi da shi Allah ka samu dace to bayan na kammala wata sura zan shiga wata sura akwai fuskoki guda hudu kamar yadda muka ji shine malam ya ci gaba da cewa idza atal qari'u bil basmala idan mai karatu ya zo wajen basmala wa bainas suratayn a bainas suratayn tsakankanin surori guda biyu fa kam wajahan fiha akwai fuskoki guda nawa ne amsa shine fiha arba'atu awjihin akwai fuskoki guda hudu salasatu aujuhin ja'iza fuskoki guda uku halas ne wato ma'ana sun inganta ka aikata ka kawo ɗaya daga kowanne daga cikin su wajhun ghairu ja'iz sai kuma wajhi ɗaya wanda ke shi ba halas bane amma salasatul ja'iza guda ukun da suke halas ne fal awwalu minha na farko daga cikin su shine qat'ul kulli yanke su duka idan ka kare ta karken sura sai ka tsaya ka numfasa sai kai basmala ka tsaya karken basmala sai ka tsaya ka numfasa sannan kuma sai ka dauki farkon suran gaba sai ka ci gaba da abinka kamar dai yadda muka musulta na farko illa wannan ko shi sakankanin surori guda biyu ne kuma wannan a takaice shine mukaddam shine wanda ya dace da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sunna fi'iliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace waje mai koyi akai fal awwal minha qatul kulli wa thani wasul al basmala fi awwal sura wajahi na biyu shine idan ka kammala sura sai ka tsaya bayan ka tsaya sannan kuma sai ka dauki basmala to idan ka dauki basmalan nan kana kawo karkenta sai ka haɗe da farkon sura wannan shine wajihi na biyu wal thalith wajihi na hukum shine wasul kulli sadar da su duka ka haɗa karken sura da farkon basmala ba za ka tsaya ba sai ka haɗa karken basmala da mene farkon suran gaba to shi ma wannan akwai wahala akwai takalluf akwai takalluf wa amma gairul jaiz fuskan da yake ba halas ne ba fa huwa ma idza wusila akhir sura shine idan aka sadu da karkin sura bil basmala da basmala ko kuma sai aka tsaya wa tudi abi ma ba da hasanan sai aka fari ma'ana aka ci gaba da karatu da abin da ke gaban basmala din misali ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق kaga yanzu nan na hada kalken sura da mene farkon basmala ko sai na tsaya to akwai ka'ida da suke cewa innamal basmalatu li awakhir li awail suwar la li awakhirha basmala ana yi ne a farkon surori ba wai a ina ba ba karken surori ba wannan wajihin da na karanta na haɗa karken sura da bas da farko da basmala ko sai na tsaya to wannan malamai suka ce ba shi halasta a yi me yasa bai halasta a yi saboda duk wanda ya ji zai ɗauka basmalan nan da na yi aya ce ta karke a cikin sunan da na karanta mun fahimci wannan ko saboda tsayawan da nan da na yi to shine wadansu malamin malamai su tajwidi suka ce kar ayi wannan kuma eh lallai bai kamata a hada haka a dai shi a dai kowanne daidai daidai wannan shine ya fi dacewa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka samu dace wajahu adami jawazihi fuskan a fuskacin rashin halaccin sa ko shine annahu yuhimu yin haka hada basmala da karken sura tare da tsayawa a karken basmalan yana dimautarwa da cewa annal basmalata min akhiris sura duk wanda yaji zai dauka basmalan tana karken sura ne bacin ko ba basmalan take da take manne da karken sura ko kuma suran take da ke da basmala a karke Allah ka sa mu dace sura ɗaya ce kawai take dauke da basmala ita ma a cikin ta ne suratul naml ko Allah ka sa mu dace faslun fi ahkamin nun sakinatu tanwin wannan fasali kuma akan akamu nuni sakina ne tanwini mun ji cewa a cikin darasin mu na baya an nuni sakina to tanwin kama halatar lahuma nan dai bai kawo tarifi ba amma tarifi shamil jami mane na annun sakina shine hiyar latila harkata laha shikenan kawai ka fita tanwini kuma mun ji cewa a cikin littafin tajwid ko to hukunce-hukuncen nuni sakina tanwini guda hudu ne al-izhar wal idgam wal iqlab wal ikhfa ko yanzu kenan idan ne haka nayi al-izhar ko ne haka kuma nayi idgam in ne haka kuma nayi in ne haka na boye nayi kamar da yadda mu gani a baya ko ma haddul izharu izhar lugatan wa waslahan idan aka ce afwan idan aka ce al-haddu yana nufin ma'ana at-tarif menene ma'anar izhari a wajen malaman luga da kuma istilahi amma lugatan fa huwa al-bayan ma'anan shi shine ma'anan izhar shine al-bayan wa maslahan fa huwa ikhraj kulli harfin shine fitar da kowane harfi min min makhraji da kamar fitar sa min gairi gunna ba tare da gunna ba wannan tarifi shi ma jami'i ne mani ko kam huruful izhar wa ma hiya harfin izhari guda nawa ne hurufu sita harfin su guda shida ne wuya su ne al-hamza wal ha wal ain wal ha wal ghain wal kha wa jama'a ba'dhum wani sun malami sun tattara wannan harufan fi awaili kalimati nisbi baitin a farko farkon rabin wani baiti faqala sai malamin da ya tara ya ce akhi haka ilman hazahu ghayr khasir akhi wannan munada ne ai mun ji cikin mulhatul irab ana share adatu nida ko rabbi kad ataitani min al min al mulki wa 'allamtani na'am rabbi kad ataitani min al mulki ko barakallahu fikum akhi ya kai dan uwana haka ka riki wani ilimi fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya ga kalmar can bi ma'ana khudh ilman ka riki wani ilimi hazahu duk wanda ya same shi gairu khasir to wani mai hasara ne ma'ana ba mai hasara bane anan sai mu dauki kalman farko na harafin farko na kowace kalma ko alhamza na akhi ha'un na haka ainun na ilman ha'un na kuma haza sai ghainun da kuma khasir ko ma amsaltu zalika da tartib misali menene misalan haka a jere kamar yadda ya kama da harufan misalin nun inda hamza misalin nun wajen hamza man aman wa misalin tamiyu inda ha rasulun amin a nan muka bayani ruwayan warshi shi yana yin menene yana yin nakalu ne mana man kamar haka sai kuma rasulun amin a kalab shi kuma idan halatar wasu ne sai ya yi saktu wa minhum man آمن به ومنهم من صد عنه misali idan kana yin khadab za ka yi saktu ko amma idan za ka tsaya ne su ma shi ma wa minhum manaman rasuluna min idan za ka tsaya yayin mutaba'a da in daraja ma warshi wa hadha misalu ma idza kana harfu izhar wa nun aw tanwin min kalimataini wannan misali ne idan aka samu nun ko tanwin da kalmomi guda biyu wa misali ko min kalimatin misalin su da kalma da yan aun yan aun yan a ai mun ji nunin ko to jin ta nan da kai tsatsagwaranta shine ake ci ake nufi da izhar din yan aun amma duk da ya ce min gairi gunna anan da za a dan ji gunna ko yan aun amma wace irin gunna ce asliya gunnan da take da tare da asalin nonon gunna wace iri ce ba za ji ba sina'iya wacce take da harka guda biyu wa misali idan kana riwayar khalaf khalaf shi kuma zai nagalo a nan yanaun yanaun wa hum yanaun sai nagalo a gurin wa misalin nuni inda alha'i misalin nuna a wajen ha'un inhu inhu wa tanwin indaha jurufin har ko da kai imala jurufin her wa hadha fi kalimatain wannan misali ne da aka samu cikin kalmomi guda biyu misali fi kalimatin misalin su cikin kalma da yanhaun wa misalu tanwin inda al-ain misalin tanwin wajen ainun min ilm wa tanwin indaha misalin tanwin sami'un alim sami'un alim wannan duk kurawa sun ittifaki akai hadha wa fi kilmatain wannan misalin su wannan shine misalin su kuma cikin kalmomi guda biyu a wannan misali ne a cikin kalmomi guda biyu wa misalu fi kilima misalin sa a cikin kalma da yan'iko yan'iko wa misalin nun inda ha misalin nun wajen ha'un min hasana min hasana wannan shi ma muttafaq banil qurra wa tanwin indaha alimun hakim alimun hakim shi ma nan muttafaq wa hadha fi kalimatin wannan misali ne cikin kalmomi guda biyu misali fi kalimatin yanhitun yanhitun wannan idan muka lura zamu ga ha'un ne tare da nunu sakina kalma dai ko to wannan insha Allah ta'ala guda ɗaya ne ko a cikin alqur'ani na insha Allah wannan guda ɗaya ne wa misalin nun inda al-ghain min ghil من غل والتنوين عندها عزيز غفور عزيز غفور وهذا في كلمتين وانا مثالي نشكن كلمة يقول أبي مثال في كلمة فسينغضون إليك فسينغضون شما wannan duk sun ittifaki sai dai kawai shi ikhfa'i ke yi wa misalin nuni inda alkha zamu zo in Allah da shi yasa ne ibahami min khair walla walta watanwin indaha misalin tanwin wajen kha'un qaumun khasimun munkhasimun wa hadha fi kalimatayn wa misali fi kalima wal munkhaniqa wal munkhaniqa wa kis ada zalika sai ka kiyasi akan haka inda kaga ɗaya daga cikin harfin izhar ya hadu da nun sakina ko tanwin a kalma dai ne ko kalmomi guda biyu to me yasa kin izharin nuni sakina a wajen waɗanda tanwini wajen waɗannan harufan kawai guda biyu guda shida shine libudil makharaj libudil makharaj ma'ana saboda nuni sakina da tanwin lokacin da kai izhari suna fitowa ne daga tarful lisan daga tarful lisan mun fahimci wannan ko misali idan ka ce qaumun in ka lura da kyau halcin ka ya ɗiga tafi farkon ganda ko to inda halcin ya taɓa ko kuma tsakankanin farkon ganda da kuma halcin ka nan ne mafitan nuna sakina sabanin wacce za ka yi gunna ko kuma ikfa'i su suna fitowa ne daga kai shun kamar yadda malamin suka bayani to saboda nuna sakina da tanwini suna fitowa ne daga halce amma waɗannan harufan suna fitowa daga ina ne daga halq makoshi kamar yadda muka gani waɗannan ita nuna sakina da tanwini su suna yan kaduna ne amma harufan izahari su suna lagos ne a gaya akwai nisa ko ba wata alaƙar da zai ba da dama a yi digami to Allah ka samu dace ma haddul idgam lugatan wasla menene ma'anan idgami a lugance da kuma islahi in aka ce istilahi sakamakon binciken malaman wannan fanni din tabarakallahu fikum amma lugatan fa huwa idkhalu shay'i fi shay'i lugatan shine shigar da wani abu cikin wani abu Allah ya saka malam balalo ina kula da lokaci kun ga musulunci ya da mai yamar tambiya kan lokaci ko malam balalo yanzu ne koma gida ina komawa sai ya samu malam wani farfesu malam an kama shi iyali ta kama farfesu cikin iko Allah sai ya ya ɗibo farfesun nan ya zuba a cikin baki ya yi idigami kenan idigami shai'i shai'i Allah ka samu dace kenan duk wani abin da ka shiga cikin wani abu ya zama al-idigam kawai lugatan ba wa muslah amma bisa ga binciken malaman wannan fanni shine fa hultiqa'u harfin sakin shine inda harafi mai dauri ya hadu bi mutaharrikin ai ma'a mutaharrikin tare da harafi mai wasali bi haifi sirani harfan wahidan mushaddada ta yana za su zanto harafi guda ɗaya mai shadda ka kun ya ce mana harfin sakin bi mutaharrik ashe anan kaga nun sakin na ce ko ashe kenan duk wani nau'in diga mai ya shiga cikin nan kaga wannan tarifi tarifi ne jami yanzu idan ka ce wa ya'lam ma fil barri wal bahr a riwayar susi kaga waya alam mun shigar da mimun cikin mimun to ai ka iya cewa to ai mimun din farko mutaharrika ce mu ce ya riga fata malam haka abin yake amma kafin kai idigami sai ka daure sannan sai kai idigamin mun fahimci wannan ko bal yadahu mabsutatan yunfik kaifa yasha yunfik kaifa idigamin kafin cikin kafin shi ma nan sai da muka ɗaura kafin farko sannan sai aka shiga da shi cikin na biyu Allah ka samu dace abinda zai daɗa baka sha'awa ga al'amarin alkur'ani wannan ya karanta da riwayan bazzi wancan da kumbul wancan da susi wancan da hisham wancan ibn zakawan wancan raw wancan ruwais wancan kalin wancan warshu mai khalaf ma ya zo ya yi kuma kowanne inda da ikhlasi duk kowanne zai samu ladan shi Allahu akbar kai Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ka sauƙaƙa mana wannan karatun wannan littafi Allah mun gode maka Allah da kanshi ya ce wa laqad yassana alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir to Allah ka sa mun dace yau da an saukar da shi ne da harafi da akwai wanda zai musu wahala akwai wanda zai musu wahala ka dubi duk wanda ya ji wani harshe sai ka ji gwaranci tare da shi ma'ana idan yana magana da wannan harshen akwai inda ko mun korewarsa akwai inda zaka kama zaki kana ji zaka ce wannan ba mai harshen bane amma in aka zo tilan alkur'ani malam bakin fata ya dauka sar malam sai ka ji imani na shiga cikin zuciyarka wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yazadu fihi shugaban kulliyar qur'ani na jami'ar madina yake mamaki yake jinjina mai yan najeriya ya ce yan najeriya za ga ko ta'ar mutum bai sani ba ma'ana sun mu kuma larabci amma in ya bude baki na tilawan alkur'ani abin sai ya baka sha'awa kuma a zo karatun alkur'ani musabakan karatun alkur'ani ta duniya sai ga yan najeriya su ne na daya sun buge misrawa wanda suke cewa wai wal qur'anu unzila bil madina wa yutla fi misra amma ko sai ga yan najeriya sun wuce su to Allah ka sa mu dace amma yan uwa mu karanta alkur'ani ne da ikhlasi da da ikhlasi shine zamu samu lada da daraja duniya da lahira Allah ka sa mu dace أما لغة فهو إدخال الشيء في الشيء وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك شيني دي إن حرفي مي دوري يحدد مي وصلي نون ساكنة تحدد إيه دك تشين حرف إدغامي أي كاكا ساكنة تيكو تحدد ɗaya daga cikin harfin izahari shi ma idigami ne watan idan ka shiga da ɗaya cikin da haka nan ko da zaka ɗauko fa'un ne ka idigami da cikin fa'un alam tara kai fa'ar rabbuka lamun cikin lamun shi ma kaga kafin ka idigami sai ka dauri to shi ma nan ya dauri a ya zama idigami wannan tarihi shi ma jami'i ne ma ne bi haife siran ta yadda harfan nan guda biyu sakin da da mutaharrik din za zama mushaddadan masu shadda harfi guda daya mai shadda yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahida hal ce na daukakuwa wajen yin idigamin daukakuwa sau ɗaya kawai me yake nufi da wannan wannan yana nufi ne musamman wajen harafin ra'un inda kai idigamin lamun cikin ra'un ko ra'un cikin ra'un misali wa kun rabbi inni kun rabbi kun rabbi kun ra ana son ajita ne guda ɗaya tana ra'un ita ce shine harafi guda ɗaya da ya siffanta da haruf da siffofi guda bakwai kamar yadda zamu gani a siffatul ruh insha Allah amma fa gobe fa sai an niko kaya kenan go to Allah ka samu dace rawun shine harafi guda ɗaya da ya siffanta da siffofi guda bakwai a cikin hulbul jaiya ga baki da daga cikin siffofinsa akwai takrir kamar yadda muka bayani a baya kowace siffa daga cikin siffatul ruh ana son ne a ji kamalanta a cikin harafi amma siffan takarir ba a san a ji kamalanta ana son ne ka ji ta ana son ne a zo da siffan takarir a sauƙaƙa wa akfi takariran idza tushaddadu misali kuma ulaika ala hudan min rabbihim mirra mirra a jira guda ɗaya kawai ba a son a ji ta maimaita da yawa ɗin nan ka yi repeating ɗinta domin idan aka yi maimaita ta da yawa to wannan kuskure ne misali ula'ika ala hudan min rabbihim in ka ce rubuta idan na rubuta rawun tun daga na zuwa can na yi daidai yi domin ai abin da na jige na yi to ana son ka faɗi guda ɗaya ne kawai Allah ka sa mu dace domin ya ce irtikawu harfin sakin bi mutaharrik ko irtifa'atan wahidatan ko to barakallahu fikum يرتفع اللسان عنده ارتفاعا واحدة كم حروف الادغام وما هي حرف الادغام guda nawa ne kuma bai ne su hurufuhu sittatun wa hiya majmu'atun fi qawlika sunna abin tattara cikin maganinka yarmuluna da karamala yarmulu bi wazni fa'ala yaf'ulu ila kan qismun tankasimu hadhihi huruf wadannan harfan sun kasu kashi nawa ne ila qismaini bi gunnatin sun kasu kashi biyu akwai kashin farko ana ce mishi idgham bi gunna wa yusamma naqis ana ce mishi naqis wa bi ghairi gunna akwai kuma kashi na biyu idgan bi ghairi gunna wa yusamma kamila ana ce mishi kamil falya wal waw wal mim bi gunna wawun da ya'un da mimun su ana yin gunna lokacin da aka shigar da nun sakina ko tanwin cikin su wallamu warra bila gunna lamun da ra'un ba gunna misali idan muka yi haka ma'ana barin kada dan bayani yanzu misali wannan murfin biro ko sai aka ce ka shigar da shi cikin hannu zan shigar da shi cikin hannuna da na sa shi sai shi ga baki da muna ganin wani abu na shi kaga an yi digami mai kenan da zan shigar da shi haka sai wani abu ya rago an mai kenan an sa ya zama naƙis ko ya nuna mana ya'un da da nun da mimun bigunna ko sannan kuma lamun da ra'un ba gunna ko to idan muka yi idigami misali wallahu min wara nunin din nan nunin sakina akwai abubuwan guda akwai abubuwa guda biyu da su ne suka tsayu da ita idan ba su ba harafi kowane harafi ya yana kunshi da waɗannan abubuwan guda biyu su suke fito da zatinsa na farko akwai makharaj nashi sai na biyu kuma akwai sifa nasa to daga cikin sifan nunin akwai mene akwai gunna to da muka tashi misali zan karanta su biyu sai yin wata tambaya wallahu min min wara'ihim na farko kenan wallahu min wara'ihim min wara'ihim wanne ne ne gunna na biyu kuma ban gunna ba ko to gunnan nan da na yi na nuna cewa na yi idigamin afon abinda yake ya shafi makar shine zati yayin da ne idigamin nuna cikin wawun na shigar da zatinta ne amma gunnan nan da muka ji shine siffanta sai aka ji shi to yanzu kaga ban shigar da nunin din gabaki ɗaya ba to shi yasa aka ce mishi idgam naqis amma a na biyu da na samu da na karanta sai na shigar kamar ruwayan khalaf miwara'ihim miwa miwa kaga babu gunnan kuta kuta ko ba mu ji siffanta ba ba mu ji zatinta ba shikenan a nan nuni saki na an mata idigami wani iri kamil mun binci abin da zaka ce naqis da kamil ko to barakallahu fikum inda za mu zo wajen lamun fadin Allah madaukin sarki hudan lil muttaqin akwai tanwini a nan hudan hudan lil muttaqin hudan li hudan li jama'a idan muka duba da kyau da za mu tsaya nan sai mu ce mene hudan hudan ai mun ji nunu ko amma da muka tashi sai muka ce hudalli shin mun ji wani abu da yake da alaka da da tanwinin mu ko kuma wanda nuni ke wakilta ba mu ji ba ko to wannan idigami ya zama ya zama kamil Allah shi kare sari mana Allah shi kare fahimtar da mu na'am tare da kai ai Allah sani ne dalilin zon ka haji tare ba da kowa yan uwa amma karfe ne muka ce zamu tashi yau to Allah Allah ya saka dare amma na me muka yi tafaki to Allah ka samu dace na'am na'am ma amsila zalika ala tartib me misalin haka a jere misalin nun sakina inda alba in yaqulun udgimatin nun sakina fil ya an shiga da min sakina cikin yawon wa misalin tanwin misalin tanwin liqaumin yu'minun liqaumin yu'minun udgimat tanwin fil ya an yi digamin tanwin cikin yawon ويشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه من كلمة من كلمتين a cikin kitabun tajwid akwai wani bayani da na so in yi Allah bai bani iko ba ya kama mana cewa wa yushtaratu fi idgamin nunu sakin an takuna nunu bi gunna an takuna nunu mutadariba ko madalla to gaskiya wannan wannan magana da ya kawo sharadin wani zai ɗauka a cikin idigamin bine bigunna kawai sharadin a'a hatta idigamin bigairi gunna shi ma dole ne a samu nuna din mutattari fa ban sani ba ku kun gane domin in in idigam ne bigairi gunna dole za ka ga ka misali hudalli milladunhu ai kun ga min kalma ce daban ko lamun ita ma kalma ce daban dunhu ta zo a cikin kalma ne daban ko to kaga shi ma wannan bi manzilati kalimatain yayi to sharadin ba wai ya bantu da gun idigan bi gunna ne ba a har idigan bi gairi gunna shi ma sharadin haka ne Allah ka samu dace to nan me muka idigami a nan tanwini ko cikin ya'un tanwini da muka idigami shi na ke ce mishi al mudgham wanne ne muka idigami cikinsa lamun shi na ke ce masa almudghamu fihi duka isin maf'ul ko to kun ga nan wancan dai sharaɗin da magani a baya cikin kitabun tajwid shine dai har ila aka sake jaddada mana sharaɗi ne harafin harafin da za a idigami da wanda za a idigami cikin sa a wannan babi ya zama min kalimatain can ya ce mana wa yushratu an takuna nunu wa yushratu bil idgam bi gunna an takuna nunu mutatarrifa wannan kuma sai ya ce wa yushratu an yakuna al mudgham wal mudgham fihi min kalimatain to wannan ibaran ita ce mafi gamewa ita ce mafi yalwa mafanci wannan ko domin ta haɗo nau'o'in guda biyu da gunna da mara gunna amma shi can ya yi taksisi ne da mene mai gunna to madalla da saka da alhini mun banci wannan ko to Allah ka sa mu dace watan duk lokacin da muke karanta littafai to mu riga comparing can ibadan sa kaza ne nan ibadan sa kaza ne to wannan shine zai baka dama ka rinka gane wanne ne yafi gamsar da bayanai wacin kana comparing kana comparison kana dirasa mukarana Allah ka samu dace insha Allah ta'ala mun gama wannan lokacin da Allah ya kai mu zamu zuwa sarsu bil shafi zamu rika mukarana tsakanin ta da hidayatul mustafid kenan in an samu dama a je haddace hidaya um jazariya a je haddace ta insha Allah ta'ala zamu dirasa mukarana ne tsakanin ta da hidaya Allah abun nan sarsu bil shafi na'am fa in kana min kalimatin wahida idan suka kasance da kalma daya yajibu izharuhu mudigam da mudigam fi idan sun zato a kalma daya to ya wajiba izhari mislu dunya qinwan sinwan bunyan khawfan min min al-iltibas min al-iltibas bil mudaf don gudun hadewa ko rikice rikitarwa da kalma wacce take mudha'afa wannan dole sai mun tashi menene mudha'af mun yi cikin lamiya ko mudha'af ma takarrara ahadu usulihi duk fi'ilin da ko kalman da ɗaya daga cikin harufansa na asali aka maimaita ka kaman kaffa asalin shi menene kafafa domin fa'un nan guda biyu ne kaman manna asalin shi manana ko kaman malla asalinsa karra asalinsa idan muka ce kakkaba kakkaba afuwan ya tallaba wani ya faɗi ko kakkaba yanzu ba a maimaita kafin ba an maimaita bawon ko to shi ma ya shiga cikin mudaf kakkaba salsala salsala tamtama mun na to to mu duba nan da kyau akwai kalmar duniya mun ganta ko adilla akwai kuma wata kalma addayyu wannan mudha'af ne amma nan fa ba mudha'af bane ko to malamai suka ce idan ka zo nan gashi an sami mudigam da mudigamu fihi to nan ba za a daba ga idgamin ba sai a yi zahari me yasa malam sai ce khaufan dan tsoron maf'ul li ajli ko min al-iltibas bil mudha'af kada kalman ta rikici ta hade da mudha'af to anan abin da yake son nuna mana duk mai karatu idan ya zo karatu ya ce wa athara al-hayata ad-dunya duniya me za mu sama za mu samu kalman da ya'un ko mushaddada ba an yi digami ba madalla to wannan kuma adda- addayyu ko to ismul fa'il nasa dayyan mun fahimci wannan to kun ga automatically duk wanda ya ji an yi dayya duyya dayyan nan ba mun samu yawon mushaddada ba nan ba mun samu yawon mushaddada to da za a yi maka haka wanne ne wace kalma ce aksalinta mudha'af wace ce ba mudha'af ba wanne ne zaka ce akwai amsa zai fita to shine yasa ba za a yi idigamin nuna sakina a cikin ya'un ba domin in an yi idigaminta za a kanta da ya'un ce mai shadda duya duya wannan kuma dayyan dayya ga ya'un shaddada ga ya'un shaddada kaga a haka za a ɗauka dukansu asalinsu mu za ne ko alhanin ko ba haka ba ne to shine ma'ana abin da malike nufi to masha Allah shukran khawfa min iltibas bil mudaf amma dai wannan duk istihadi ne na malam kun gane yawwa haka dai abin da Allah ya soka haka Allah ya soka da shi yawwa ka kuma ta da amsan da yaron ne ba malam Abdullahi ba ko cewa asar hatid duniya kai ka karanta baka idgami baka yi zahadi me yasa kai yaron ya shiru can sai ya ce haka Allah ya saukar to ko wannan amsan za ta bige wannan haka Allah saukar wannan istihadi ne na malamai Allah saka musu da alheri ban sani ba na an fahimci nan gurin ko to haka kalmar kinwan da zaka idigami zaka ce mene kinwan kinwan to da za a samu ta kalmar mudha'af to yaltabisu al-amru bainakuma bi haythuma بحيث ما يصعب التفرقة بين هاتين الكلمتين أي منهما أصلها مضاعف وأي منهما أصلها غير مضاعف da sinwan siwan akwai a siwu siwu siwu mushaddadul wawi kaga shi wannan mudaf ne to da zaka yi abin nan nasu da zaka yi masa idigami sinwan ka ce siwan siwan za mu samu wawan guda biyu mu shaddada ko to ga siwu siwa siwa ita kuma ismul fa'il nata yaltabisu al'amru haka ma bunyan wa misalun nun fil mim mim malja mim malja anan gurin mim malja na'am shukran za mu bama nabba saboda automatically za mu ibdalin nuna sakina mai da tamimin ko sannan sai mu idigami ko kuma saboda shi almudigamu fi ba almudigamu fihi min hurufil shafatain shi yasa za mu ban malabba min malja za mu gunna harka biyu gunna sinaiya wa tamin hudan min rabbihim wa misalin nun fil wawi min min wara'ihim wa tanwin shi khalaf yana idgamun nuna sakina tanwin cikin wawun da ya'un bi gairi gunna bi gairi gunna wa tanwin hudan wa rahma wa misalin nun inna tul wa tanwin hittatun naghfir wa hadha kulluhu idgami bi gunna wannan misali ne ne idgami bi gunna wa misali bi gairi bila gunna misalin sa ba gunna wa huwa idgami anun sakinati wa tanwin shine idan ka idgamu nun sakina tanwin fil lam wal ra cikin lam da raun fa misalin nun wal fil lam yubayyin lana wa tanwin hudan lil muttaqin wa misalin nun fil ra min rabbihim wa tanwin ghafurur rahim wa kis ala zalika sai ka kiyasi akan haka ku yi hakuri mu gadi ke ikfa'in nan sai mu tashi eh gaskiya ne to Allah ya samu dace Allah shi mana jagora yanzu idan Allah ya kai mu gobe za mu nuko gari kenan mu zo mu duka insha Allah ta'ala Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi tare da lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk